من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ظاهرة عند ربهم وعليهم غضب ذاهبة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لأن الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا
إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال
الله أكبر
shi gaba da bayani akan ayoyin da suke yin kira ga manzanni da duk ma wani wanda zai yi kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala cewa ya yi kira a irin abin da ya kasance aka yi ittifaki a irin abin da ya kasance aka haɗu sannan kuma kar ya yi jayayya a sauran irin abubuwan kuma da ake yin waɗanda suka zama kawai rasta ne mun karanta wannan doguwar aya falizalika fada'u don saboda haka ya rasulullah kai ma kai kira a wannan tsarin inda dukkan annabawa ga baki ɗaya akan abu ɗaya ko iri ɗaya aka aiko su su kira wasu usuli din abubuwa na asali amma abubuwan da ya kasance kuma ya shafi kowane ɓangare na duniya kowa kuma da irin nasa kowane annabi an aiko shi ne zuwa ƙabilarsa zuwa harshensa kowace ƙabila kuma akwai irin al'adunta akwai irin abubuwan da ta saba da shi amma abin da ya shafi sallah abin da ya shafi azumi abin da ya shafi zakka tauhidi hajji wannan babu wani saɓani amma abin da ya shafi sha'anin zaman guri ɗaya to wannan akwai saɓani kowace ƙabila za ta yi addini da ta shefiyarwa da harkokinta a abin da ya kasance ba na wannan usuli ba ne gwargwadon bukatarta shi yasa allah subhanahu wata'ala yake cewa wa bil urfi wa a'rid an jahili ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da abin da yake al'urf al'ada wani sai ka ji ya ce a'a ai kaman addinin musuluncin ya zo ne yana yaƙi da al'ada akwai wani abu a zuciyarsa wanda yake so ya rushe idan ya ce al'ada to sai a hada hadda wancan din shi kuma allah subhanahu wata'ala ya ce a yi umarni da al'ada kuma bayan wannan al'ada one of the sources na shari'a ɗaya daga cikin usulin shari'a ne da me za mu yi shari'a da ƙur'ani da hadisi da al'ada idan ba a samu hukunci a ƙur'ani ba sai a koma hadisi in ba a samu hadisi ba sai a koma wani abun kuma dan ko dai kiyasi sannan kuma a koma ga al'ada shi sa mu na fikihu idan kana karanta za ka ga kana yawan cin karo da cewa abu kaza haramun ne bai dace ba ko mutum ya yi wa matarsa ko kuma ya tafiyar da shi a cikin cinikinsa sai iza kana zalika adatul balad sai dai idan wannan abin ya zama al'adar mutanen ƙasan ne to ba haramun bane ko kuma a ce haramun ne ko kuma a ce ba haramun bane sai idan ya zama al'adar mutanen garin su sun ɗauki wannan abin haramun to shi kenan haka addini ke idan da ba haka addinin musulunci ke ba ba zai zama addinin duniya gaba ɗaya ba ba zai zama addinin kowane zamani ba yanzu ko a nan za ga abubuwan da ake a da yanzu an bar su waɗansu ake yi to addinin musulunci duk da abin da ka zo da shi to zai kawo maka hukuncinsa to saboda haka ne aka ce a yi kira kawai ga abin da aka yi ittifaki a kai kuma wasu to shine yanzu aka ci gaba da cewa wallazina yuhajjuna fillahi waɗanda suke yin jayayya a cikin lamarin Allah subhanahu wata'ala min ba da mastujiba lahu bayan cewa an amsa wa Allah ɗin kiran da ya ce a cikin abubuwa guda biyar ba za a yi rigima ba sauran kuma ya danganta da kowane mutum da kowane gari hatta ma a mutane ba lalle ne su abu iri ɗaya ba Allah ta'ala ya cewa ya fatta kulla mastada'atu ku ji tsoron Allah yadda za ku iya kowa ya ji tsoron Allah yadda zai iya kai ka ji tsoron Allah yadda za ka iya ni na ji tsoron Allah yadda zan iya wannan ya ji tsoron Allah yadda zai iya wa'ancan su ji tsoron Allah yadda za su iya wa'ancan ta ji tsoron Allah yadda za ta iya idan ka ce dole sai dai iyawar ta zama iri ɗaya to wannan to ka sabawa ka'idar Allah da ya kawo don sauƙaƙawa al'umma kowa ya zabi kan da zai yi saboda haka ne shi ma manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa da mu wa iza amartukum bi shay'in fa'atu bihi mastata'atu duk sanda nace ku yi kaza ku yi kaza to kowa ya zo da shi yadda zai iya wanda ma ba zai iya ba shi kenan daidai ne to amma ka zo ka ce bayan an faɗi wannan sai kuma ka zo ka ce a a sam lallai ba wanda zai kasance a ce ya yi daidai a addini sai dai idan yana cikin ƙungiya ta sai idan ya yi rajista da mu bayan fa Allah ya faɗi wannan an karɓa duk duniya ta karɓa kai kuma ka ce a'a kai kuma ga ta ka'idar kai ba Allah ba kai ba mala'ika ba kai kai ba annabi ba kai kuma ka ce a'a kai ga yadda za a yi tauhidi ma ba a shaɗu Allah ilaha illallah wa a shaɗu annan wa darusula kawai bane kai akwai na ƙa'idojin wanda sai an cika su kuma ko an cika su akwai na waƙin islam guda goma annabi ne ya faɗi wannan a'a wa ya faɗa babu so saboda wannan shine fargar jaji ta za a ce Allah subhanahu wata'ala ya kawo ka'idarsa manzanni su zartar mutane su karɓa su yarda wani kuma ya zo ya ce a'a to ai kayi aikin banza kenan ko wannan shine ihun ka banza wannan shine fargar jaji har abada mutane ba za su bar abin da Allah ta'ala ya aiko annabinsu da shi ba don saboda faɗar wani to amma abin da yake faruwa a wannan zamani sai ka cewa yawanci kuma waɗancan ɗin waɗanda suka bauɗe ɗin kuma su ne ake ganin kamar wato sun zo da wani abu wanda ya kasance ba sabo wai sun farfaɗo da abin da ake dacen a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam addinin nan dai guda ɗaya ne alal misali idan ka ce kawai alkitab as sunna shi kenan wani sai ya ɗauka kawai ƙur'ani za ka sa a gabanka da sunnar annabi ka yi shari'a da su ko ka yi addini da su to idan ku kace za ka yi haka to ba za ka fahimci komai ba kuma ba za ka bauta wa Allah din subhanahu wataala kamar yadda yake da yaqini ba akwai mazhabobi mazhabobin su ma alkitabu was sunna suka duba suka fitar mazhabar hanafiya alkitabu was sunna ta dogara da shi mazhabar malikiya alkitabu was sunna ta dogara da shi shafi'iya alkitabu was sunna hakanan kuma hambaliya hakanan a ibrahimiya wato ibrahim naka'i ita ma wannan mazhaba ce a tsabari mazhaba ce a tsauri mazhaba ce maturidiya mazhaba ce zahiriya mazhaba ce ja'afariya mazhaba ce do'en nan fa mazhabobi ne ta a ce to yake nan an yadda da mazhabar a kitabuwar sunna in kada za ga wajen mazhabi ne goma kenan ko to idan ka ce mutane kawai su yi watsi da wayannan guda tara misali kaga ka dau daya kaga dukkan falalar da take cikin sauran guda tara kai ka haranta kenan kanka duk wata fa'ida da take bi baka sani ba kila ko a ɗaya daga cikin istinbadi na malaman wata mazhaba a nan Allah ta'ala ya lankaya rahamarka a nan ya lankaya aljannarka a nan ya lankaya ma arzikinka na duniya da lahira amma ka zo duk ka soke sake sai kai kai kaɗai duk mazhabobin nan ala hudan min rabbihim duk malaman duniya sun ce duk mazhabobi ala hudan min rabbihim akan shirya suke na ubangijinsu duk akan shirya wanda ya ce akwai wata mazhaba akan bata to shine bataccen farko saboda haka ba wai a ce idan abu ne mai kyau a ce da kai alkitabu sun wannan shine abin da su malamai na sufaye wato ya zama suka ɗaure kansu imam junaid yana cewa amrahara mushayyidun bil kitabi was sunnah duk wanda ya kasance baya karatun qur'ani ya haddace da ke qur'ani ba kuma sannan bai yi riko da sanna ba sunna ba to ya san inda dare yi masa to wannan fa shugaban sufaye ne yake faɗa duk duniya a tarihi in je zaka karanta tarihin musulunci sai ka samu wannan to yawanci saboda haka nake kira ga musamman wato matasa na yanzu shi ilimi ko shirya wani abu ne wanda ya ce kamar hikima ce da Allah ta'ala yake cewa man yu'tal hikimata faqad utiya khairan katira wanda duk Allah ya baiwa hikima to Allah ya bashi alheri mai yawan gaske yu'til hikimata man yasha yana ba da hikima ga wanda ya so duk wanda ya bi hikima kuwa to ya bashi alheri mai yawan gaske manzo sallallahu alaihi wasallam yace alhikima dalatul mumin hikima wani abu ne na mumini wanda ya bata in an ce hikima duk wani abu wanda lalle zai amfane ka kuma Allah ya yarda da wannan abin zai amfane ka a duniyar lahira yini hikima fassara da tana da yawan gaske ita ce ake fassarawa da filosofi hikima darul hikima lokacin ma'amu akwai wata hukuma ta bunƙasa kowane irin ilimi darul hikima to idan ka ce kai sai malam wane kawai za ka saurara idan ka ce kai sai maganar wane za ka yi kai da ita idan ka ce kai sai rediyo kaza za ka saurara in ka ce sai littafi na wani kaɗai zan karanta to babu shakka alkhairai da yawa waɗanda kuma kake bukatar su a rayuwarka da duniya za su wato bace maka a yanzu idan muka ɗauki waccan doguwar aya da muka karanta fal zalika faɗo wata in kama umirta wala ta tabi ahwa ahum wa qala man bima anzala min kitabin wa umirtu li a'dila bainakum Allah rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum amalna hujjatu bainana wa bain Allah wa bain wa ilayhi masir abubuwa ne guda goma na san su ina karantawa amma ba su shige ni ba har sai san da wazirin kano na yanzu wanda ya yi murabus nasir muhammad nasir har sai da na ji ya karanta ya yi istinbadin abubuwan da suka faɗa tun daga sannan wannan aya ya zama ta zauna mu na yi wata fahimta wacce ina karanta da ban fahimta ba ya yi wannan karatu ne kuwa a gidan alhaji sani wanda ake cewa dan canji a lokacin da muke jagorancin daidaita masu rigima a jagorancin ishiriniya da bangaren alhaji bala mai yafe da kuma bangaren shi kuma wannan makwarari alto ana jin su ko? Eh, makwarari muka daidaita nan suke zuwa da aka bayan an daidaita suke zuwa suke ta ishi kullum a zo a ishirina kullum a zo a ishirina to a nan yayi wannan karatu sanda aka gaishe mu mauli a- a wannan gurin idan muka ɗauki wata aya a cikin suratul nisa'i يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سبيلا wannan kuma shi ma a bakin ɗaya wazirin shi ma Allah ya gafarta masa isa wazir shi ma a bakin sanadi shi wannan akwai wani taro ne wanda aka yi a orient cinema idan ana taron fitiyanin islam a da duk manya-manyan shehunan nan suna zuwa su ba da gudunmawa to a wannan lokacin malin isa wajiri ya ji shi ne ya karanto wannan aya allah ta'ala ya ba shi haiba da kwarjinin murya da fito da kalmomi a san da yake cewa a turiduna an tajala alaikum sabila su a sultanan ne ko? sultanan ne mubina eh shi ne yake faɗa kai ka ce wato gidan zai fashe dole kowa ya tsaya saurara to wannan ta birge ni ita ma wani aya ta zauna mini sannan ya zo ya ƙara da wani baiti na imam shauki a inda yake tabbatar da abin da muka faɗa a ɗarin na zancen al'ada ta ce wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wa innamal umman akhlaqu ma baqiya al'umma kowace iri ce al'adunta su ne suke liƙe ta su wanzar da ita ta dawama a wannan al'umma wa in hum zahabat akhlaquhum idan kwa ya kasance suka suka yi watsi da al'adunsu zahabu su ma ba su kuma yake kuma yace a sannan din la'ana Allahu al-mukannifina min ar-rijal wal mukannisati min an-nisa Allah ta'ala ya tsinewa a mukannifin wanda suke kokoyan mata daga maza da kuma mukannisat wanda suke kokoyan maza daga mata Eh, kamar yan dawo ya faɗi wannan ka ka ga wannan ai ba na je da wai babari babari malamin mai sai a'a kawai na halatta ne kawai amma ga har yanzu abin da suka faɗa ya nemin amfani ina kotun ɗinsu idan muka ɗauki mana abubakar gumi lokacin da yake fassara la yi wake zukun na billagun fi a imanikun walakin wake zukun mata sabar kulubukun a surar bakara Allah baya da karku da rantsuwa wacce kuka yi yasasshiya hakan nan irin rantsuwa kamar ka ce wallahi tun ɗazu da na tashi har yanzu na kasa zuwa na je ne alwarka za ta ga wannan ka rantse ne wannan rantsu da ba ta da irin wallahi kaza wallahi kaza duk mutane suna irin wannan rantsuwa to Allah baya kama mutane da irin wannan walakin yawakin ma qattumul ayman abin da ya kasance rantsuwa ce wallahi na yi kaza ko wallahi ba zan yi kaza ba to wannan kan lallai wanda ka ce ba za ka yi ba ba ka yi ba to lallai fa ya zama ba ka yi ba amma in ka yi karantse to sai Allah sai ya kama ka da wannan ita ce alimin kaziba kace wallahi sai kai to ana jira in baka yi ba to shikenan za a kama ka da rantsuwa sai dai idan ya kasance wani abu ne ka rantse wanda akwai saban Allah a ciki kuma sai ga wani wanda ya fi shi to wannan ya halatta ka bar shi ka yi wanda ya fi shi to abin da ya kawo wanda ya birge ni anan shine wani hadisi da ya gaishe al-yaminul kaziba tazaru diyara balaqi'a a bakin sa kin ji wannan kuma har yanzu na rike shi kuma na sha kawo shi a lacoci da ne kai rantsuwa ta ƙarya takan bar gidaje kufai in dai mutum junansa rantsuwar ƙarya ya rantsuwar ƙarya yana rantsuwar ƙarya ko ‘ya'yansa nawa ne ko jikokinsa nawa ne ko gidansa wanne iri ne ko mahaduka rushe ne wata ran sai an zo an tarar da sai dai kufai ba kowa me ya jawo alyamin kaziba da rantsuwa ta ƙarya muka rigi malam ali alkali a wacan zamanin mu a iya sanin mu bamu taɓa samun wanda yake da zalaka da iya magana da magana ta zama ba kaya ce gunsa kamar ba tunani yake ba amma duk abin da ya faɗa za ka ji daidai wa daida kuma kai ba za ka iya maimaitawa ba kamar sheik tijjani usman yan mota shi ne yake fassara jawaban da sheik ibrahim iyas idan ya yi in yi da larabci to shi yake fassarawa daga baya bayan ya rasu sai sheik ali alkali almajirinsa sai ke fassarawa daga baya sai sheikh mahmud salga kaga duk waɗannan sun rasu dukkan da shehin da su hukun gaba ɗaya allah ya gafarta musu yake fassarawa to shi malam ali alkali duk a wannan taron duk fa wannan a taro ɗaya ne fa banda na malam abubakar gumi shi bai zo wannan ba amma su ma suna yin maulidi a kaduna yana jagorancin maulidi shi malam abubakar gumi a wannan lokacin da wani da ake lankai sunansa da ba malli an ba mamallin nan a nan kano ba a yadda na fahimta daga baya shi ma wannan na kanan ya rasu wancan ne dai na kaduna ban sani ya zo a jawabinsa yana cewa wallazi nattakazu min dunihi awliya amma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa wannan ayat ce ya karanta yana sukan waɗanda ya kasance suke bauta wani Allah in an magana ce a ai muna bauta musu ne don su ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk waɗannan abubuwa a haɗari ake sai ya ɗauko wani dogon hadisi yana cewa alkafiruna halka illal musulmun wal muslimuna halka إلا المؤمنون والمؤمنون هلكا إلا المحسنون والمحسنون هلكا إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم kaga in ya faɗi wannan irin abubuwan da nakan ji daga mutane sukan ji to na abin zauna ne kafirai suna cikin halaka sai musulmi su ma musulmin suna halaka sai muminai muminin su ma a halaka suke sai muhusunai su ma muhusunan a halaka suke sai mukulisai mukulisan su kuma ala hadarin aziz su ma cin suna cin hadari mai girma duk wannan yana nuna sharkace zaka dogara da makarin Allah duk matsayin da Allah ya baka karkace da shi zaka dogara ka kuma ki ci gaba da bauta masa ka yi babban kuskure kaga wannan duka da na ce ba zan saurara ba sai malami na ko sai wani wanda ya duk ba zan san wannan ba wannan duk misali nake gaya mu kar ku ce wai ilimi sai wanda ka karanta a makaranta ko a harari ban kai ba amma duk waɗansu littattafan nan da ka sani irin su sarmakandili irin su na iya littattafai sun fi talatin a wancan lokacin kafin ma na kai da da zan a sanda in saka a harari yasa ka duk littattafan da na karanta ma guda nawa ne a harari eh ƙurɗabi sai muƙaddimar dala'ilu sai musubahu salihi su kenan Hmm? ya kan yi samun na karanta a- a wajen malamai kenan kowanne na fara in na dawo da dare in bi duk sai in giddirin na iya shi ni kuma ba zan yi aiki ba sai in ajiye sai in ɗauko ni kowanne na fara na gana abu ne mun kuta nan kwana arba'in kawai da ne sai na gidin na iya to na gaba zan tsaya ina ta makin time da shine in shiga makarantar zamani to ai sai ga na yi karan da ake ganin cewa waɗansu shekaru tsubu lokacin da na iya duk karatun duniya gabaki ɗaya sannan shekaru na sha shida wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith kuma akwai wanda yake musu ai duk gagaruruwan da na zauna ne ba wai koyayyu bane jaje i tambaya mai yaji har ma wani yake cewa fa wai fa malaman sa tijjanawa ne to wannan ƙarya ce Eh, in ƙurani ɗani kake nufi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ikarantar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya karanta tun daga bakara hannan yana fada ina fada yana fada ina fada amma bi ni'imati rabbika fa haddith zalika fa la yuhyi man yasha wallahu wasi'un alim to saboda haka idan muka koma kuma wajen malam garba hanga ba akwai ɗansa yana nan yanzu a CTV ba shine mai kula da addini zan fiye da shekara ashirin yanzu a CTV shi kuma ya zo kan maganar ko tawassuli yake so ya kawo ko maganar annabi adam alaihi salam yake so ya tabbatar da tawassuli fatallaka adam min rabbihi kalimatin fataba alai sai annabi adam ya samu yansu kalmomi daga wajen ubangijinsa ya faɗe su sai Allah ya gafarta masa shi malam garba hanga yana cewa to wa'anne kalmomi ne kalmomin su ne Allah ka gafarta mana da yi da matata hawa bi haƙƙi nabiyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gurinka kai ka ce kaman Allah mutum ne kaman yana zaune haka shiru da ya ji ba da dumbar kai ko yaya aka yi har ka kasan muhammadu alhalin ban halice shi ba ce yo ai da ka zaunar da ni aljanna duk inda na shiga a aljanna komai na duba sai na ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ina na duba idan bishiya na duba idan ganyen bishiya idan bango na duba in kayayyakin da ake amfani a aljanna su kula su kofuna na duba shimfiɗa ce fure komai na duba sai na ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah na tabbatar ba da za a yi ka haɗa sunanka da sunan wani idan ba shi ya fi kowa ba a halittarka ni kuma saboda naka haƙin shi to ka gafarta mun saboda shi yace in gaya maka adam walaula muhammadun ma khalaqatuka haka malam garba hange ya faɗa inda ba dan muhammadu ba da ban halicce ka ba saboda haka an gafarta muku duk abin da ku yi daga yanzu har har a abada an gafarta muku kaga wayannan dijjin su ne haka a wajen malamai ba wai zuwa ne bari in ji abin da malam wani zai ce kawai ba saboda haka ya zama wajibi in dai har kana son ilimi in dai har kana so ka zama encyclopedia kamar ni da'iratul ma'arif to a nan inda nake a nan inda nake wa amma bi ni'imata rabbika fa hadda dama an san wannan da zai rike ya zama gidan rediyo inda za a rika bugo waya daga a duniya duk sassan duniya ga baki daya ana yi min tambaya akan addini ko in abubuwa na rayuwa na duniya da lahira nan inda nake ba littafi kamar yadda ka gani ba biro a hannuna kamar kan da ka gani ba takarda kamar yadda gani yanzu ko to babu abin da ba zan amsa maka ba insha Allah kuma tun da nake wai dan Allah tun da nake ta amsa tambayoyin tun a ilimi kogi tun da ta tambaya mabuɗi ili duk an yi wa'annan shirye-shirye to an taɓa jin wani ya bugo ta kada ya ce yadda ka ba da amsa kaza ba ba ko ko ko yadda ka ja aya kaza ba haka bane ko yadda ka karanci hadisi ba sai dai kuna kuni ayi ta gungume a baya kamar sanda ake cewa din nan wai na rushe mazhabobi ni ko waccan manufan nake gaya muku duk mazhabobin gaba ɗaya bai kamata ka kama ɗaya ka sandare akan mazhaba guda ɗayan ba an ji in kai ba mai karatun da zaka iya ganowa hukunce hukuncen bane ba mazhaba ba malamin unguwar kuma da kake bin sallah ya ishe ka kai koyi da shi ka yi addini shehu dan fodi a littafin sa ya suna wa ikimadul bid'a jirgi na shafi na shida da na bakwai yana cewa man kalla da ba'al ulama ya fala yunkaru alai wanda ya koyi da malami guda daya yayi addini ba za a yi mar musu ba yace kuma man Allah da aliman laki Allah saliman aulan wahidan wanda ya yi koyi da malami guda ɗaya zai gamu da Allah simil magana ce guda ɗaya dukkan malamai sun haɗu akan wannan to an san da wannan wanda ba zai iya ba amma wanda ya kasance zai iya karantawa ya fahimta to ba ce ya ƙayyadu da mazhaba guda ɗaya ba idan ya kasance kana addi haka kuma idan za a shari'a to lalle ne a tsaya a ƙasa akan mazhaba guda ɗaya idan aka ce an buɗe ƙofa kowane alƙali ya zaɓi mazhaba idan ya zo yanke hukunci to za a yi ta kwama cala wani alƙalin ya yanke hukunci akan cewa ya halatta a kashe shi wani ya ya yanke hukunci ce ba za a kashe shi ba a biya shi ma diya sun ga abin diya zo diya wani ya kashe aure wani kuma ita da auren ba a tsaya a mazhaba ba daya to shi sa ga a nan kasar aka tsaya a mazhabar malikiya da ita ake kashe aure ake tabbatar da aure ake kashewa ake rayawa wannan shine amma in ka cire wannan in dai addini za ka yi to babu wanda ya ce sai mazhaba guda ɗaya kowane malamin mazhaba ya la'anci wanda ike koyi da shi shi shi shi kaɗai ai ba sai ka tafi da nisa ba ka ɗauko jawahir ma'ani maka gani jawahir ma'ani nan tijaniya ne in ka dubi irmahu a hashiyarsa za ka ga wannan in ka ce sai an yi mazhaba to shi annabi sallallahu alaihi wasallam wacce mazhaba ya malikiya yi ko sai yana umar ko sai yana umar wacce maza ba su rufi ba ko daya amsar kenan ko to bare kuma ka kawo abin da babu sunan sama lafazin kalmar sama a qur'ani babu kuma ka ce shi ne za a yi yanzu idan ka tambayi majinu zai ga maka shin ɗariƙa a cikin a ƙura'ani guda nawa ce har a izu shida a izu uku lau sa kamu ala ɗariƙati da za su tsaya kan ɗariƙa la'asa ƙaina ma an ga daka shi ma wannan za mu zo bayani insha Allah cewa menene yasa ni na tsaya duk da wannan abubuwan da na sani dinnan duk da wannan ilimin amma kuma na tsaya a ɗariƙa to wanda yake shine shugaban wato a izala na ƙasa a da ɗahiru mai gari wanda ya bewa bawan allah nan salihi yusuf abdullahi fantiya wallahi wato yana birge ni wajen iya mu'amala da jama'a mutum ne salihi mutum ne wato duk wani abu da za ka nema ka gan shi a aikace na musulunci to za ka gan shi a a wajen shi a kaji abdullahi fantiya da kuma abdulkarim ɗayyib ya ba su wannan sakatare wannan yana shugaba to ni shi ne ya koya min tasawufi abunsa na koya irin wannan abubuwan din idan mutum yana yana karatu ku saurari shi yana karatu ku saurari saboda ya yana karatu na riƙe abin da ya faɗa na duba da na ɗauka da kawai rika guda biyu shi a duniya daga tijjaniya sai kadiriya da na ɗauka kawai shehunan su ke nan guda biyu shi abu qadir da da shehu tijjani rajilla da haka na ɗauka shi ya waye mun kai ya faɗaɗa ya zama ashe aiki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a ce shine musulunci to ana haka sai aka yi hutu na makaranta a bayero ne ya murmuri ba ina jin ko ina diploma ne ko ina digiri so da duk wayannan da suke yi wayannan maganin fa ga gindina ga nasu a makaranta a aji ba makarantar da kai ban yi ba sai ma waɗanda na yi ba kai ba ba littafin da ka leƙa ba leƙa ba sai ma wanda na leƙa ba ka leƙa ba to amma da ya dawo aka dawo hutu sai na ji kuma ya ɗauko hanyoyin warewa ce ina ai wanda ya gaba ya gaba dan kafin hutun na karanta littafi sun kai hamsin daban daban daban daban daban ka dubi girman risalatul shari'a sai da na karance ta gabaki daya tankar na haddace ta sai da kun wai zai ware to a nan ne aka sha bamban don shi ne makila ko yar tasa za ce zai bani kuma aka fasa ban sani to wannan shi ne abin da ya kamata matasa karku ko magana kuka ji ana yi ka saurara ka ji ƙarshenta ta ne yi wa ka tsinci wani abu da zai amfani ka ilimin bokon nan ba wani malami iko yamma ba irin wannan sai idan an yi an liƙe fasta irin ta 'yan siyasa wani zai tsaya kaza wani yana kaza to irin wannan ba idan an kewaye ana karantawa in aka karanta shi kewayen ci to ashe wannan ita ce ma kenan ashe wannan ce eh ashe wannan da haka da haka in tattara amma wai ku wai sai ka ga mutum wai ya je ya yi naziri sun ya yi firamare ya yi sakandare ya yi jami'a ya yi amma wai iya wannan karatun wai shi kaɗai ya sani to wannan har abada wanda yake haka wanda ba zai saurari wani ba wani falta wallah idan in ka yi shigo ina karanta za ta ji kamar zuciyata kamar za ta tsage don saboda kalmar da ya faɗa ba na son ta amma wani haka zan daure na karanta inda ba da haka ba ina zan samu a raddul azhan ila ma'an qur'an na malam abubakar gaba ina zan samu cewa in ka dubi shafi na 671 ina zan samu cewa ya halatta a sha rubutu ya halatta a ilaya ai kaga ai shine sanda yake fassara ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balak fa halihu lakum fa halihu lakum illa qawl fasiqun shine yace wato za a rubuta wannan aya bayan an yi bismillah an yi salati sai a rubuta ta sannan kuma sai a rubuta ayar ƙarshe ta sutun nazi'ati ka annahum yawma yarawun halan yalbasu illa ashiyatan aw duhaha sai abe mai naƙuda ta sha za ta haihu lafiya to inda kamar ina kyama ina zan karanta littafin mana abubakar gumi na hausa wanda yake fatawar mana abubakar gumi shafi na 81 tambaya ta 600 da ashirin da ɗaya wannan yana tambaya ne akan shan rubutu da laya amsa ni ba zan ce shan rubutu da laya ba kyau ba dan malamai sun ce ya halatta a a rubuta ayun Allah da sunayen Allah a sha kuma a nemi tabarruki da su to saboda ka in dai za ka daure ka saurara ko ka daure ka wato ka karanta sai ka samu kuma bayan wancan bakin ciki kuma sai ka tadda farin ciki ya rubuta littafi ibn taymiya al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan nufin su gama wato sufaye su ne awliya'ish shaitan nufin sa kenan ko to ya rubuta littafi wato rabewa tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan da ka na karanta na dauka na karanta ina zuwa shafi na 42 sai na ga yana cewa sufaye 'yan ɗariƙa su ne ahalus sunna in ka tafi shafi na hamsin da biyar sai ka ji kuma yana cewa wali shehun ɗariƙa babu yadda za a yi yayi yi kuskure duk abin da ya hukunta a ɗariƙarsa wannan abin ko dai yana da lada ɗaya ko yana da lada biyu ijtihadi ne sai kaga jin haushin da ne na farko kaga ai diya wanke ku da na ce ba zan karanta ba fa to saboda haka wanda zai haju na fillahi waɗanda suke yin jayayya fillahi a cikin sha'anin Allah min ba da masu jiba lahu bayan an amsa masu hujjatuhum hujjarsu dahira in bali ba su da wani amfani dan bayan na yi imani da Allah shi Allah din ya karba kuma na ce la ilaha illahu ya ce ka zama dan al- dan aljanna ce a a ai duk wanda ya ce la ilaha illa idan ba ya so la ilaha illan ba ba zai zama musu to wani ai- aikin banza ne bayan har na ce la ilaha illa nun kuma an bani ladan da ya kamata duk littattafan fikihun duniya in an zo babin jana'iza za ka kai suna suna cewa abin da yasa ake so a lakana wa mutum la ilaha illallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana akiru kalamihi la ilaha illa da kalal janna bayan an faɗa haka kuma na ce la ilaha illa din, ko kuma wannan mamacin ƙarshen maganarsa ya ce la ilaha sai ka ji a'a ai la ilaha illa ai wato tana da shari'i to ai wannan magana ta kabara banza ce in bali da hita wa alaihim zarar bayan hujjar asara iri biyu abinda suka faɗa na hujjar su bai aiki ba kuma sannan kuma har yanzu fishin Allah ya tabbata a gare su a duniya Allah yana fishi da su kuma har yanzu walhum azabun azaba ta tabbata a gare kuma azabar ma shadidun mai tsanani mutum kawai yana zaman zaman sa kawai ija kansa bala'i dan san duniya ya wai an sun ce ai da yahudawa ake waye to Allahu lazi anzala alkitaba wal mizan Allah shine wanda ya saukar da alkitab littafi littattafan nan alqur'ani at-taura zabura injila sufi ibrahim duk shine ya saukar wal mizan da kuma adalci kuma yadda ya zo a suratul hadidi daga darsan na rusulan kuma wa anzalna alaihim alaihim kitabu wal mizan muka saukar da littafi da kuma almizan almizan shine wato adalci shari'a muka saukar muku kuma da shari'a da duk mutane a addini ɗin suke ba musu kana nasu ummatan wahida fa ba asallahu nabiyina mubashirina wa munziri to sai Allah sai ya aiko manzanni suna yin wa'azi kuma sai saukar da littafi gare su don yayi hukunci don littafin yi hukunci ga abin da suka zama suna yin saɓani to haka tsarin yake da duk akan hanya guda ɗaya yake to shine nan ma yake yin bayani akan cewa bilhaqi wal mizan wa anzala Allahu allazi anzala kitaba bilhaqi a tare da gaskiya littafin da aka saukar ne wal mizan wa ma yudrika la anna sa'ata ko qarib wa'anda su bu su yadda da tashin alkiyama ba wato sai su rika ce wai kunna mata hazin wa'ad yaushe ne wai za a tashin kiyaman nan Allah ta'ala yana ba su amsa daban-daban ko ce kulla kun ni'adi yaumin ko kul asa an yakuna radifa lakum irin waɗannan yasta'jil ladina la yu'minuna biha wa'inda ya kasance ba su yi imani da tashin kiyama wai sai su rika gaggawar sun kagu tashin kiyama ta zo amma wallazina amanu mushfiquna minha wa'inda suka yi imani mushfiquna suna jin tsoron tashin alkiyama amma duk da haka suna yin aiki na gamuwa da tashin alkiyama amma da haka suna jin mushbiqina minha wa ya'al wa ya'lamu anna al-haq kuma sun san cewa tashin kiyama nan gaskiya ne amma kuma suna yin aiki saboda tashin kiyama amma da haka suna jin tsoro ala innal ladhi maruna bis sa'ati lafi fi sa'ati lafi dalalun ba'i saurara waɗanda ya kasance suke yin jayayya a game da tashin alkiyama lafi dalalin ba'i sun kasance a cikin bata wanda ya kasance mai nisan gaske saboda bayanan da aka tsaya ana ta yi ana ta yi ina ganin ya kamata a nan ma dakata amma ayar gaba akwai ta da romo insha Allahu Allahu la'ihun bi ibadi yanzu kuma insha Allahu al aziz za mu samu insha Allahu fa'idoji na ya la'ihu ko da guda goma ne haka ya a bayyana ko da kuma ita kanta ayar fa'idatta da suka zama irin su guda hudu ne a cikin alkur'ani amma alhamda na ga wa'insu sun kara har sun kai wajen guda goma kar ka dauka cewa alla'ifa cikin guda a cikin qur'ani guda hudu ne kawai a ashe akwai waɗansu akwai waɗansu ko kuma su ma an fitar da irin fa'idojinsu da izinin Allah a karo na farko za a ji irin waɗannan fa'idodin ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى